أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم ووالاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ci gaba da karatun littafin alfiyatur malik rahimahullahu ta'ala a yau muna tara ga watan rabi'ul awwal hijira 1440 wanda ya daidai da 17 ga watan 11 2018 miladiya za mu tashi babu tamyizi babu wanda zai magana akan at-tamyiz shekara ta 356 inda ibn malik rahimahullah ta'ala yake cewa ismun bi ma'na min mubinun nakira yunsabu tamyizan bima qad fassara ka shibri nardan wa qafizin burra wa manawaini asalan wa tamra wa ba'da zi wa shibhi hajruhu iza أضفتها كمد حنطة غذاء والنصب بعد ما أضيف وجبا إن كان مثل ملء الأرض ذهبا والفاعل المعنى انسبا بأفعلا مفضلا كأنت أعلى منزلا وبعد كل ما اقتدى تعجبا ميزك أكرم بأبي بكر أبا واجرر بمن إن شئت غير ذي العدد والفاعل المعنى كطب نفسا تفت وعامل التمييز قدم مطلقا والفعل ذو التصريف نظرا سبقا نعم تقولنا شيء كرشن باب التمييز ابن مالك رحمه الله تعالى يتشي التمييز wato wannan baji ne zai magana akan at-tamyiz tamyiz to dama abin da ake ce mata mizi ga luga shine at-tabyin bayyanawa ko kuma at-tawdih shi ma dai bayyanawa ko kuma at-tafsir shi ma dai ana kiran at-tamyiz at-tafsir dan shi ma wasu malamai daga cikin kufa abin da suke kiran tamyizi shine at-tafsir wal mufassir ko kuma at-tabyin wal mubayyin dan haka da sun ga tamyizi za su ce dai mubayyin ko mufassir ko tabyin ko tafsir duk suna faɗi kamar yadda ake ce mata mizu a ce mumayyiz eh to duk waɗannan sunayen sa ne wannan a lugha kenan a istilahi kuma shine bayyana da cewa da ya ismun bi ma'ana min mubinun nakira yunsabu tamyizan bima qad fassara wannan babi na tamyizi shine ciko shine khatima shine karshen babubbuka waɗanda ya kawo game da mansubatul asma'i abubuwan da duk akewa na suwa cikin sunaye su sunaye ambata na ƙarshe shine at-tamyiz tunda ya riga yayi marfu'at yanzu kuma mansuba tuna mun kai kuma suna aka kai ƙarshen su tamyiz shine ƙarshen su da gare su sannan da majruwa su su baya kamar yadda haka ka'idar su malaman nahwu haka suke jiro su to yace ismun bi ma'ana min anan yana son shi nuna ta'arifin abinda ake kira tamyiz eh dama shi tamyizi wato yana tahowa ne domin shi fayyace shi bayyana wani abu wanda an rohe dama shi an ma'anar tamizi kamar yadda yake ga luga at-tamizu shine at-tawdih bayyana abu to shi ma ga istilahin ma ƙarin bayani ne na wani ruhashen abu abu na wanda an muhalli ruhashe to sai wannan tamizin shi kuma shi ƙara fayyace ma shi ka fahimci ko mina na yanzu misali kana iya cewa li ishiruna ina da ishirin kaga magana ta wadda arfafa ba a san ishiru na kitaban kasa nuni ko ishiru na naira kasa nuni ko ishiru na gulaman kasa nuni ko ishiru na mi sai ka fayyace to in ka wannan abin da za ka faɗi ka fayyace ishiru na ɗin komi ta kanuni to wannan abin shi ake kira kanuni ne da ka ce kitaba kitaban ɗin nan shine kanunizin wanda ya bambance ishiru na ɗin amma da farko ishiru na roke take ba san ko mina na ba tana ya ɗauka abubuwa da yawa da yawa to amma da kace kitaba to ka fayyace ka bayyana da abin da ake nufi da ishirin wa'annan to wannan shine ake kira tamyiz to shine ya faɗe shi da ta'rifin su na istilahin malaman nahau abin da suke ce mata mizi ismun shine suna kaga cewa suna ya hidda fi'ili bai zama tamyizi kuma cewar da ya suna ya hidda jumla jumla ba ta zama tamyizi ba irin hali na ba kaga shi hali an ce wasfun to cewar da an kai wasfun din nan ya sawo fi'ili da abin da ya kama da fi'ili duka har jumla tana iya zama hali jumla haliya ko kuma su ismul fa'il ismul maf'ul da sauransu to amma shi nan a ismun ko ismun din kuma jamidun nan bai ambaci jami'in ɗin ba amma masu shari'i sun ce da ya ambaci jami'in da zai kammala tarihi ne ke ismun ne kuma ismun ɗin nan ya zan jami'in sandararre wanda ba mushtaki ba kasar shi can hali an ce ya yi zama mushtaki to shi kuma tamizi ya yi zama jari ba abin mamaki na a samu tamizi mushtaki ba amma kaɗan nan amma mafi yawa zai taho jami'in suna wanda aka sandararre to cewa sunan nan ya yadda fi'ili kai har ma hali ya ne ta bai shigowa cikin tarihin dan in an ce suna bayyananne a gaban da jimla an yadda hali dan hali suna iya tawowa jimla ismun sarihan ban da ismun mu'awwal a mu'awwalun bis sarihi shi ma ba bai tawowa ta ne irin yadda aka aka tawilin wa anta sumu khairan lak khairul lakum wa anta sumu ay wa sawmukum kaga za a yi tawilin wa anta sumu fi da fa'ili ne ismun na mu'awwalun amma to shi ma ba zai shigo cikin tamizi ba tamizi bai ta kowa mu'awwali sannan ya ce sunan nan kuma su taho bi ma'ana min mai ma'anan min a nan yana son shi kare mata a rikin ainihin tamizi bayan ya ce ma tamizi suna ne kuma sunan nan ya kasance mai ma'anan min to a nan cewar dai mai ma'anan min kuma ya shigo da wasu sunaye waɗanda har yanzu dai ta'arifin tamizin bai cika ba saboda akwai wasu abubuwa guda hudu duk sunaye ne kuma duk ana suna da ma'anan min gare su irin sunan la la rajula qa'imu to rajula din nan sunan la ne amma akwai ma'ana jin ma'anan min ciki ne ai la min rajulin babu wani mutum ko guda qa'imu wanda aka tsaye to shi ma da ya ce ma'ana nufin ga irin wannan sunan la ya shigo irin su ainihin almushabbahu bil maf'ul ya shigo irin alhasanul wajha ai alhasanu min wajhin shi ma akwai ma'anan min ciki ne ana jin ma'anan min ciki ne to dan haka shi ma ya shigo cikin wanda ta'arifin da yace bi ma'ana min haka nan kuma irin maquli na biyu na istighfar astaghfirullah zamba daga astaghfirullah min zambi zamban din ai min zambi mansubun na da nas al-khafi to mafuli na nubu da astaghfir to zamban din nan ana jin ma'anan min a ciki to sannan shi tamyizi karan kai ne ana jin ma'anan min a ciki to dan haka cewar da ya ji ma'ana min am ne dan haka yana buƙatar ƙarin fayyace har yanzu ta'rifin tamyizi amma ma'anan min din gar aka ce abin kula a nan shine ba ana nufin an ɓoye min tana nan ɓoye wadda kana iya bayyana ta ba a'a ma'anar ta ɗaya da ake kawai in ka ce wato li shibrun arda yana da taƙa guda ardan na ƙasa to ardan ɗin nan ma'ana dai min ardin amma ba ana nufin dole sai ka ƙaddara min ardin ba can gaba zai bayani akwai inda ya halarta a sa min ko kuma ma a yi idafa li shibru ardin a yi mai jarra ta idafa ko kuma a yi mai jarra da ni amma nan abin da ya kasu a fahimta shi tamizi ko yaushe ka'ida sai ne shi na cikin tarihi ne da usulu da arkanu nashi ya zama ana jin ma'anar min ciki in ka ce li ishiruna dirhama ai min dirhamin amma ba ana nufin ka ɗauko min ka sa ba ka ce li ishiruna min dirhamin a ana dai sun ka fahimci akwai min ɗin na nan ma'anar ta nan ciki amma ba kunsa ta an kai ba ba ɓoye ta an kai ba a kana jin ma'anar ta yadda kasan in ka ce zaidun indaka kana jin ma'anar ɗan tana nan ciki ai fi makanin indaka ka ce sumtul yau mana yi azumi yau ana jin ai fi hazar yau ne amma ba fi an nan an ka ɓoye ba wadda wajibi na ɓoye ta ba a'a ma'ana ɗaita a haka don haka aka son ka fahimci wannan ma'anar min ismun nadi ma'ana min mai ma'anar min to dai ke waɗancan abubuwa duka sun shigo masu ma'anar min to sai ƙara bayani yake kuma mubinun to shi wannan suna mai ma'anar min amma ha ana maganar mubinun mai bayyanarwa ga wani abu wanda an ruhanke mubayyinun li ibhami ya bayyanar da wani abu wanda shike mubhami ne kila wani zati na mubhami mubayyinun lil zawati dama shi tamyizi mubayyinun lil zawati shi kuma hali mubayyinun lil hayati yana bayyanar da zatin abu ma'ana hakikanin abu zai bayyanar da hakikanin abin ko menene yan an yi ibhamin abu amma an yi ijmalin hakikani ne to shi tamyizi zai zo shi bayyace ma wannan abin ki bayyana ma hakikan ne da ka ce ni ishiruna to kaga ishiruna din nan muhammul hakika ne hakikanin ishiruna din ruhe yake ba a san shi ba amma da kace kitaba ko rajula ko gulama ko farasa ko ga sunan da yawa dama shi aka al'adar ta yi abubuwa yana ɗaukowa da yawa to amma sai ka ɗauka kwaɗe guda ko wangar ka kwaɗi ka mayyaci ka bambance daga saura to wannan shine mutum to suna bayyanar da ibhami kenan ga ga suna ko kuma shi bayyanar da nisba alaƙa ko dangantaka ko zumunci tsakanin sunan nan da jumla sai shi bayyanar da jumla a alaƙa da tsakanin filar fi'ili da fa'i misali in ka ce ɗaba zaidun zaidun ya tsarkaka ko ya yi daɗi to ɗaba zaidun ne wajahan ko zatan ko nafsa to sai ka faɗi guda kace nafsa to ka bayyanar da nisba ta tsakanin fi'ilin nan da fa'ilin dangantaka ta tsakanin fi'ilin nan da fa'ilin nan ita ce nafsan din to wannan tamizin ya to ya fayyace ma wannan bayanin nisba to dan haka ya ƙara bayani dan haka kaga cewa da ya mubinun ya hidda waɗancan sunan la ya hita al mushabbahu bil maf'ul ya hita makulin can na biyu na cikin astaghfirullah a zamban ya duk da suna da ma'anar min amma ba su wanga bayani don haka ismun bi ma'ana min mubin to bayan ya ce kuma mubinun sannan ya ce kuma nakiratun wato nakira shi sunan nan na tamizi yana tahowa ne shina nakira nakiratun kuma ya zan nakira ne kenan ban da ma'arifa kenan cewar da wani wani mawaki yayi wa ibtan nafsa ya kai su an amri ra'aituka lamma an arafta wujuhana sadatta wa ibtan nafsa ya kai su an amri annan dudda da ya sa al cikin annafs amma al din nan ba ta ma'arifa ta ba ta ta ta ta ziyara ta al ta wata al-sa'ida wa qad tuzadu lazima kallati wagasta ziyara ta irin waɗiftan nafsa ya kaifa an amurin nan sannan cewar da ya yi mubinin ɗin nan akan samu wani lokaci tamizin ya taho amma ba tare da bayanin ba ma'ana babu wani ibhani iyaka shi dai ƙara fayyacewa ne kawai amma babu wani ibhani kamar faɗar Allah maɗaukacin sarki inna iddata shuhuri inda Allah na ashara shahara هذا أنك إلا عدة الشهور أنك بيّن الشهور عند الله 12 شهرا ده أنت يعني أنك أصلا 12 شهرا كم أصلا كو أنت يعني أنك أنك إن عدة الشهور عند الله أدل قال لي سنين وتنمي أولين الله 12 أبو مشايخ هذا أنت كومي ميني أبو مشايخ وتنمينا أكبر أنا أما كو أنك شهرا كو شهرا إن جاي الزما تمييزي ميه wanda kuma ya ƙara fayyace da bayyana da isna ashar ɗin nan to wannan tamyizun na ya taho kawai mu'akkidun amma ba mu bayyana ba amma wannan ga wani ra'ayi na wasu malamai amma mafi yawan jumhuru na malamai sun tayi akan cewa ko nan bayanin ifhami na yi saboda suka ce mu dama abinda muka la'akari da shi shine adadin kawai da haka ba za mu ɗauko inda idan ta shuhuri inda Allah ba za babu ruwanmu da wannan jumla abinda za mu dibi isna ashira da kuma shahara isna ashira din nan in ka ganin shi shi dai murhanina da haka sai kalimar shaharar din nan ta zo sannan za ta fayyace ni aka nuna isna ashar da haka suka ce nan ma tamyizin yayi bayani ba ba mu akkidina ba da haka sun sha bamban da hali ta nan hali yana iya kowa mu akkidi amma shi tamyizi bai kowa mu akkidi to ce yunsabu tamyizan to duk wanda ya cika waɗanda sharuɗa ya zama suna ne mai ma'anannin kuma suna ne jami'i kuma mai ƙarin bayani da wani abu wanda an rufe kuma ya zanna kira ne ba ma'arifa ba to duk wanda ya cika waɗanda sharuɗa yunsab za a yi mishi nasba tamyizan alhali shina matsayin tamyizi duk sunan da ya cika waɗanda sharuɗa to za a yi mai nasba a matsayin tamyizi bima kad fassarahu ma'ana ni mai nasba abin nan da ya fassara shi ma'ana sunan nan da ya taho tare da shi ko kuma ainihin jumlar nan da ta taho tare da shi ɗayan biyu ko sunan nan da ya fassara shi ko kuma waton abin da a kunshi cikin jumlar nan kila ta fi'ili da abin da ya kama da fi'ili in ismul fa'ila na ko ismul maf'uli ko masdari ko sifa mushabba ko menene dai a tare da shi to shi zai yi mai zai fayyace ne wannan zai mai wannan nasar to bayan ya faɗa ma tarihin ainihin shi tamizi da kuma duk istilahatu nashi to sai ta yi kuma zai ma bayani akan waton abubuwan da an mubhamatu waɗanda su an ruhi su adda bukata ga tamizi wanda duk sunan da tamizin da ya cika waɗannan sharuɗa wannan mubhamin sunan shi zai mai nazba amma sai sunan da ya cika waɗanda sharuɗa to abubuwan da an mubhamatu sun kasu gida biyu kamar yadda zai bayanin su anan akwai jumla akwai kuma mufrad akwai wanda a jumla akwai kuma mufrad to amma anan in yace mufrad to abinda shi ke nufi ko da murakkabi ya shigo a cikin wannan babi mufradi ne daban da sauran babuka da haka irin su adadi sun shigo suna cikin mufradi shine na ɗai ƙarƙashin mufradi muna da abubuwa guda hudu muna da adadi shine na farko sannan muna da makadir ko kuma mu ce mikita yan ce makadir to abubuwan da za a iya kwatance da su da misalai ƙarƙashin makadir din za mu samu akwai almisaha akwai alkailu akwai alwazin karkashin makajir ɗin za a samu waɗannan abubuwa guda uku misaha kaili ko wazin duk waɗannan abubuwa mutahamatu ne rufe su dole sai an samu tamizi shi fayyace wannan abin na farko dai adadi kaga in kace misali ja'a ahada ashara ko ra'aytu ahada ashara kaga baka iya ba a iya sanin goma sha ɗaya ɗin da ka gani sai ka yi bayani ra'aitu a hada ashara ne kaukaban ra'aitu a hada ashara gulaman ra'aitu a hada ashara rajulan ra'aitu a hada ashara menene kitaban da sun su wannan ibhanin arabi yana kunshe da shi don haka duk sunan da ya fito bayan arabi to adadin nan zai yi mai nasba a matsayin tamyiz da haka yunsabu bima qad fassara wato shi sunan nan da ya cika wadancan sharuɗa na tamyizi to za a yi mai nasba ne da adabi kenan adabi suna cikin abubuwan da ke nasbar tamyizi wannan shine na farko adabi ke arba'una arba'ina laylata arba'ina sai an kace laylata ba a ce yawma ba saboda ni laylatan shi at-tamyizi shi amma na inda yawman na kuma sai a ce yawman shi an manuwa duk abin da an manuwa wanda an ka faɗi dai shi ya fayyace ya tsere ma wannan adadin ibhami na biyu shine al-miqdar in muka ce al-miqdar to karkashin sa akwai abubuwa guda uku akwai al-misaha na na awon kasa irin su mil sun shigo ciki irin su farsahi irin su ainihin kilomita duk sun shigo ciki irin su shibir wanda ta kada za a auna da shi za ta ce li shibirun ina da taƙa guda nan arban a ga arban ɗin nan talmizin dan misaha ce duk abin da za a auna abu to misaha ce ne musamman awon da ya shafi ƙasa shi ake yin misaha sannan awo irin wanga na sikeli sai ka ce li mitrani misali ni ta duk dai misaha ce ta arta li mitrani arda na ƙasa ko kuma misali li ƙasizun wajen ma'auni sai ka ce urza na shinkafa li sa'un burra kaga li sa'un ina da tiya guda to amma tiyan nan ta ne urza ko udufuna sai ka ce burra alkama wannan shi ma yana sannan na uku shine waton wazin wanga na na na na awo na nauyi ke da an ka ce yawa in na suke wazin na suke shi kuma wazin na na na kaili shi kuma shi an na zakka kawai misali ka ce ni ni aka ce ma mita kilo kai ni kilogram misali kilogram urna don shi ba shi ba shi da wani larabci iyaka haka kilogram to duk ire-iren waɗannan mubhamatu ne waɗanda dole na sai an samu tamyizi bayan sannan shi fayyace su shi bayyana da su to wannan shine abu na biyu na farko muna da adadi na biyu muna da miqdar na uku ma yushbihul miqdar abinda ba miqdari bane amma yayi kama da miqdari to kalmomi ne irin su misqal مثقال ذرة خيرا إذا أنت مثقال ذرة هذا أقول شرا أما أنت في خيرا وخيرا قلنا أنت مين يا توبان مثقال شي مثقال بيتكن عددي بيتكن أبونا مقادير أما شنا تكن شبه المقادير أن يأي كما هذا مقادير مثقال مثقال ذرة إذا لي نحيم تمنا تندو تندو نمي نحيم كنا irin mislu ko shi suna tuwa shi ina da mislihi adada ko madada kaga madadan ina da nisi duk abin da suke nuna mislu inna lana mislaha ibla inna lana ghairaha ghanama to da bayan ghairu da bayan misl duk ana iya samun tamyizi to abu na hudu shine far'u tamyizi abin da shi ba tamyizi na ba amma kuma far'i ne a cikin tamyizi shi kuma abin da ke nuna alaƙa abu kamar asali ne na ko tushe ne na misali kamar ka ce li khatama ina da zobe sai kai bayanin da ni an kai zobe zahaba ko fesfata ko hadida to irin wannan li babu saja wato koha na katako ko kuma li babu hadida amma na ƙarfi li jubbatun harira jubba ce amma harira harira ɗin ta mijin ta ne wani jubbatun khazza wuri ire-iren wannan mukhamatu ne to wannan shine karkashin mufrad muna da waɗannan abubuwa guda hudu adadi miqdari ma shi bin miqdara sai kuma far'u tamyiz sune guda hudu sannan kashi na biyu wanda ba mufradi ba shine jumla to waɗannan sune abun da zai amsu zai zai fayyace wa cikin waɗannan shekaru da ke zuwa yace كشبر نردا وقطيز برا ومنوين أتلا وتمرا يا هار بياني أكن تمييز مخرج yace to tamyizin mufradi shine abin da ke dauke ibhani wato abin da ke dauke ruhuwa ta duk wani abin da ke gwadi akan miqdari ya fara da misalin miqdari bai fara da adadi ba miqdari daga miqdarin nan ko na misaha ne in an munka ce misaha shine awon kasa shine ba da misali da shi ka shibrin arban kaga misali ka ce ni shibrun ina da taka guda amma ha arban na kasa ko arban din nan tamyizu wa qafizin li qafizu qafizun ma'auni ne wanda kamar ka ce sa'i ko tiya to haka shi kuma qafizun shi ma wani ma'auni na babba wanda suke aure shi li qafizun ina da qafizi guda burra na alkama a burran idan ya fayyace ma kafizu dan kana ita li kafizun urza li kafizun dukhna amma sai kace burra wa mana waini ko kuma mana waini asalan li mana wani ina da kandudu asala na zuma daga asalan idan ta kai kima dan kana ita li mana wani samna ko li mana wani saitan amma sai ka ce asala wa tamra haka nan tamra li sa'ani ina da tiyaji tamra na da jiya to duk wannan duk zai bayani na akan wato misaha da kaili da wasan suna haɗe. To abin da ya musu nazba shine wannan kalima nan shibrun ardan minwa ardan nazba shine kalimar shibru dan ita an mubhama kalimar na da mubhama to ita yi nazba da ardan kafizun burran kafizun din nan shi yawa ardan nazba mana wani asalan mana wani din nan shi yawa asalan din nan nazba sa'an tamra sa'an din nan shi yawa tamra nazba dan shi yace yansabu tamyizan bima kada sarfa sannan yace wa ba'da zi wa nahwi hajruhu idza adaftaha ka muddu hilqatin idza yace wa ba'da zi ujruhu ka jarranci tamyizin nan ba'da zi bayan waɗannan guda uku da mun ka ambata misalai uku ya kawo shibrin arda misalin misaha azizin burra misalin kaili mana waini asal misalin waɗi to waɗannan guda uku yace kuma kana da damar ka yi na jarra ba da zai bayan waɗannan maimakon ka ce shiburun arzan to kana aiki ali shiburu arzan kai ibafa shiburu mubafun arzan mubafun ilai kafizun burran kana aiki na jarra ka ce kafizu burri mana waini asalan kana aiki shahin nunun ka ce mana wa asalin mana wai asali shi yasa ce wajruruhu kai mai jarra ba da zi bayan wannan abubuwan da ake kaddarawa guda uku to baya ba bayan su dai bai ce wa nahwiha da kuma ire-iren su duk abinda wato yayi kama da su daga abinda Laraba na gudanar sai magudanar wannan misaha kina da bukata da tanmiji kamar ka ce li zanubu ma ina da wasaki guda ma'a يا جماعة بالله تمييز وكما ليه حب عقل هنا ده بستني ودا نظمة وكما ليه نحي سمنا هنا ده صندوق ودا نمر kamar kace kwalba guda tamar to shi ma nan kana da damar kai musu jarra ka ce zanubu ma'in hubbu asalin nishi samni shi na yaka nufi wajiruruhu ka jarrance shi ba da shi bayan waɗannan guda uku wa nahwiha da ire-iren waɗannan guda uku ɗin su ne waɗannan da laraba suka gudanar su samu gudanar su su ake kira far'u tamizi far'u ne cikin tamizi suna da bukata da tamizi to in ka so sai kai musu jarra da ibafa to shi na ba da misali da kai ne yace idza arasta ko idan ka raba su in kai musu in kai musu idafa to za ka yi musu jarra ka muddu shimdatin kamar ka ce muddu shimdatin kaga mai mudu na shirɗa na alkama riza'un kalaki ne mana mudu guda na alkama yanayi ma kalaki shi ne alriza'u na eh ba a faɗi eh an yi idafa ba za a ce tamizi ba amma sun yi saɓani kun ce in an kai jarran nan shi za a ce mai tamizi na ko kuma ɗaya za a ce mudafin da mudafin ilai ɗaya na ba sai an yi bayani akan tamizi ba to jumhuru sun ce akan cewa ba tamizi ne ba kawai mudafan da mudafan ilayhi amma dai an san asali ne tamizi yana yayi mai jarra dan haka tunda yayi mai jarra a tamizi mansuba wasu suka ce a'a ko da majruri na tunda yana bukata ga tamizi za a kira shi tamizi Ina akwai tamizi mansubi akwai tamizi majruri to wannan ce muddu hindatin ghiza kina yi wa ghiza din nan shi zama labarin mutarana na muddu in mun kace muddu mutarana muddu mudafu hindatin mudafu ilayhi ghiza usai shi zama khabar ko kuma muddu hindatin ghiza zai iya zama mansubi na tunda kaga al-irajin ba bayyane yake ba sai ya zama hali muddu hindatin hala kaunihi ghiza ko kuma ya zama badali na daga muddu muddu hindatin ghiza ma'ana ghiza usai duk wannan yana iya ɗauko sannan yace wan nasbu ba'da ma udifa wajaba in kana misla min ul ardi zahaba yace wan nasbu nasba da tamyizi ba'da ma udifa bayan waton abinda an ka raba shi bayan an raba shi daga cikin waɗannan makadir ɗin da mun ka ambata an raba shi zuwa ga wani abu wanda ba shi tamizin ba kaga yanzu mun ce in ka raba shi ga tamizi za ka yi mai jarra ko in ka ce shibru ardin za ka yi mai jarra kafi zuburin za ka yi mai jarra saboda an raba shi to yanzu ba ga tamizin kan raba ba ka yi idafa sunan ga mubhani ga wani abu daban ba tamizi ba to shi na yace wa nazbu nazba wajaba ya zan wajibi ba'da ma ubifa bayan suna mubhami wanda an karaba shi zuwa ga wani wato an karaba shi zuwa ga wani abu daban wanda ba tsanijin ba to ya zan wajibi amma ha yace in kana in abin nan da an karaba shi zuwa gare shi ya kasance misla kwatankwacin mil'ul ardi zahaba wato irin wanda bai iya wadatuwa daga mudafu ilai wato abu na mudafi na wanda dole na sai ya samu mudafu ilai shine abin da bai wadatuwa daga mudafu ilai kamar yadda Allah ya ce falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi zahaba kaga mil'u far'u tanzil suna na wanda abu hali cike da mil'ul ardi cike da kasa ba a san komai na nan cika kasa ba kaga an raba mil'u ga wani abu daban wanda ba shi at-tamyizi ba an cika kasa ni an ka cika ta da shi ma'an ruwa ne ko dama ko menene sai ce zahaba to zahaban din kaga ya sanya shi ya ce to nan wajibi na aina shi ne yake nufi da wannan zuba da ma udifa wajaba in kana misla milkul ardi zahaba kamar yadda suke cewa ma fi sama'i qadru rahatin sahaba babu ko gwargwadon tahi guda a cikin sama to gwargwadon tahi ne sai an kace sahaba na girgiji to sahaban idan kaga tamizi ne an raba qadru da rahatin kaga ba ga tamizi an karaba shi ba to an karaba shi in dai an karaba sunan nan mubhami ga wani abu ba ga tamizi ba to wajibi na a wa tamizin nan nan ba amma in ba a raba shi ba to ana iya raba wannan sunan mubhami ga tamizi in ba a raba shi ga wani abu ba shi na yace in kana mislu misla mil'ul ardi zahaba amma in ya zan mudafi na wanda yana iya wadatuwa daga mudafi ilaihi wannan ya halalta a yi mata mizin nasba ko kuma a yi mai jarra duk wanda sai irin ashda'un nasi rajula ashda'un nasi rajula kana ai shayi annasi tace ashda'u rajuli kai ne jarra saboda ni ashda'u din nan yana iya wadatuwa daga idafa kuma a fahimci abin da aka mishi amma kaga irin waɗancan duk ba za su iya wadatuwa to don haka wajibi na can ai idafa amma nan kana da dama in ka so kai nasba kace ashda'un nasi rajula ko kuma kace ashda'u rajula سنتي والفاعل المعننسبا بأفعله مفضلا كأنت أعلى منزلة يتي وانسبا كنسبنتي الفاعل المعنى واتن wanda shike tamyizi ne amma fa'ili ne ga ma'ana ga ma'ana ta in ka diba fa'ili ne to shi kuma in ya taho shi na tamyizi kai mai nasba bi af'ala da af'alut tafdili in kai mai nasba nan da af'alut tafdili mufaddilan alhalinka kana mai fifita shi akan waninsa saboda af'alut tafdili din nan da ka same shi ma sai kai mai fa'ilan nan nasba maimakon an san fa'ili ruba akai mai amma nan za ka yi mai nasba saboda fa'ilun na ma'anan ba fa'ilun na lafzan ba abin da alama wannan irin wannan shine zan yana yana iya ɗaukar ya zama fa'ilin ko da da zahiri na to in ka sanya shi tare da al'ala to wannan za ka yi mai nasa shi ma wannan wujuban ne dole a yi wannan nasa misali kamar yadda ya bada misali an ta'ala manzila a gani an ta'ala kai ne an mafi ɗaukaka darajatan sai ce manzila kaga manzila din nan mansubun ne alif tani to asali ne fa'ilun na ma'ana dan asali ne alaman ziluka kaga in ka diba manzila din nan da an yi mai nazo akan tamizi amma ga ma'ana matsayin fa'ili shi alaman ziluka matsayinka ya ɗaukaka dan kaga manzila din nan fa'ilun na amma ha ma'ana anta aktsaru malan kaga aktsaru afalu tafsilina mala an kai mai nasba akan tamizi ma'ana kasura maluka kaga ya taho fa'ilun na ma'ana suna yi wakaci kasura maluka amma irin wanda zai dauka bai zama fa'ili ga ma'ana ba to wannan ba za ka yi mai nasba ba ana iya a yi mai jarra ma shine wal fa'ilal ma'anan su ban bi af'ala mufaddilan ka anta ala manzila to kana iya cewa zaidun afdalu faqihin kaga shi kina yawa kace zaidun ba'dul fuqaha to wannan shi wajibi na ainihin jarra zaidun afdalu faqih nan bai halalta kai jarra ba shi yawa kace zaidun afdalu faqihan ba zai dauki nasu ba saboda ni bai zama fa'ilun na ma'ana bai dauka bai dauka fa'ilun ma'ana ba ba ka cewa fadula fadula fi hukuka ko makamantan haka nan sai dai shi yana yi wa a iya kaddara kalimar ba'adu gare shi a ce zaidun ba'adun suka hari sannan ce wa ba'ada kulle maktada ta ajuban mai yi ka akirin bi abi bakirin a ba ya ce mai yi sannan kuma ka yi tamyizi ba'ada bayan kulle maktada duk abin da ya hukuntar da ta ajuban ta ajibi duk wani lafazi ko wani iri na wanda ka san yana nuna ta'ajjubi da mamaki ko da tun asalin aji ne yana nuna haka nan ko kuma bai nuna haka ba asali ne nuna haka nan ba amma daga baya yana nuna ta'ajjubi to shi ma za ka yi mai duk abin da ya biyo baya ne nasba akan tunni kamar irin af'alu ta'ajjubi ma ahsana zaidan rajulan kaga rajulan din nan kai ne nasba akan ta shi ma kana iya nan ba akrim bi abi bakrin aba kamar yadda ba da misali ka akrim bi abi bakrin aba tana cewa ma akramahu aba dan an san sai ga ta'ajjubi guda biyu ne da ma akrama da akrim ma akramahu aba ko ma akramahu umma ma akramahu aka to aka din nan duk dai tamyizi ne akrim biha khullatan law annaha sada daga khullatan tamyizi ne saboda ya taho bayan ainihin af'alu sai ta'ajjili ko ko af'alu ko af'il ma af'alu ko af'il akrim bi zaid kaga akrim bi zaid rajula to rajula din shi at-tamyizi ko ba irin waɗannan ba kamar irin lillahi darruhu farisa kaga lillahi darruhu farisa darru din nan asali ne daga darrul labanina nono yana ɗuɓɓuga ga taguwa lillahi da roka tarihi to sai aka aro shi aka aka yi mamaki da shi da duk wani abu wanda ke ban sha'awa wanda zai zama na yabo na in ya zan abin yabo na lillahi da roka tarihi in ana yabon mutum to ana amfani da wannan kalmar lillahi da ruhu farisa to farisa nan matsayin ta ne shi asali ne wani ya biyo ya ga wani na tatsar taguwa to sai ya ga nonon ta yayawa to shi yasa sai ya ce lillahi dan ruha to shi ke nan daga nan an ka mai sai duk wani za a yabo ko kuma ake ganin mamakin a ganga ne sai a ce lillahi dan ruhu kaza lillahi dan ruhu farisa irin hasbuka bihi kafila wa kafa billahi alima to duk ire-iren wannan ana ana ana nazar ta ana nazar ta bayan su sannan yace wajrur bi min in shi ita ghayra zil adab wal fa'il wal fa'il al ma'ana ka ib nafsan wajrur ka jarranci ghayra zil adab wani ma'abuci adabi bi min da min ma'ana duk wato kashe kashen garin mun kawo na tarihi waɗanda mun kayo baya yace to kana da dama kai jarrasu bi min da min kai musu jarra lafza ga lafazin nasu sai musu jarra da min amma ha in shi ita in kaso wannan yana nuna ja'izi na ba wajibi ba amma ko su waɗannan da ya ambata ya ce gaira zil adad banda na adadi shi kan na adadi bai halalta ka ce li ishiruna min kitabi a dole ka ce li ishiruna kitabi bai halalta ka ce li ishiruna min kitabi ba a yi mai jarra da ibafa ba a yi mai jarra da shi ko yaushe sai dai ma'ana tai tana nan ma'anan ne in ka ce li ishiruna kitabin ma'ana tai lalle li ishiruna min kitabin shi an ma'ana tai amma ba za ka kasa da nan ba ba za ka bayyana ta ba illa dai za ka ci ma'anar ta amma waɗancan da mun ka yi li shibrun tana cewa li shibrun ardan ko li shibru ardin ko li shibrun min ardin tana da wata uku li kafizun burran ko li kafizu burrin ko li kafizun min burrin shi ma li mana wai li mana wani asala ko li mana wa asali ko li mana wai li mana wani min asali to wannan ya halalta amma ha gaira fil adadi banda ما أبغى في أردي شيء كان باكت عندي عشرون من عبد نعم مم. مم. لي لي تاي جرى أي جاو بس ياو سجات بس لي لام دياو وياو إن سجى بس أو والفاعل معنى دكما أبو نجودا باء وجرى من باين عربي shine alfa'ilul ma'ana wangara mun kai yanzu da an kace wal fa'ilul ma'anan sifan bi af'ala shi ma fa'ili ga ma'ana shi ma ba za ka yi mai ainihin jarra ba alfa'ilul ma'ana shi na bada misali ka dib nafsan kamar dib nafsan ka ji daɗi ga rayuwarka tufat in ka yi haka tufat za a baka fa'ida a amfanar da kai to muhallin shahidi ba za ka ce waton dib min nafsin nafsin ina da an kawo nafsu abai halitta kake if min nafsin wato if nafsin ai litu if nafsuka asali dai ka'ili na da ma'ana litu if nafsuka lita if nafsuka irin zairun aksaru mala to bai halitta kake zairun aksaru min malin kai jarran malin din nan غرست الأرض شجرة بكت غرست الأرض min shajarin a nan ana iya fahimtar cewa tamizi yana iya tahowa muhawwalun ne anil fa'ili ko shi taho muhawwalun anil maf'uli misalin muhawwalun anil fa'ili kamar irin ishta'alar ra'su shayba daga ishta'alar ra'su kai ya hasu shayban tamizi na shayban da horhora to kaga mahallu shayari shine shaybu din ga asali ne shi afa'ilin ista'ala asali ne ista'ala shaybu ra's shaybu din shine fa'ilin ista'ala to wannan ya halalta ayyara yana nuna mai tamizi yana tuba muhawwalu an al-fa'il ko kuma yazo yazo muhawwalu an al-maf'ul kamar irin wa fattarna al-arda uyuna kaga asali ne wa fattarna uyuna al-arda sai an kai tahawil min al-mafhum to wannan duk ya halalta sannan yace wa amilat tamyiz qaddim mutlaqa wal fi'l zu tasrifi nazaran subha yace qaddim ka gabatar da amilat tamyiz amilin tamyiz waton abinda tamyiz yayi aiki a ciki ne shine amilat tamyiz to qaddim ka gabatar shi mutlaƙan ake ma'ana wajibi ne a duka fiye sunayen gada mun ka ce su ka nazuwa ga tamizi muhamman ga adadin ga da da miƙidarin ga da su misaha su wazni su kaili to wajibi na su taho farko sannan tamizi shi ne shi amma na ana tamizi kaddin mutlaqan kuma sake ko suna na ko fi'ili na jami'i na ko mutasarrifi na duk tsaye wajibi na sai ta ce li ishiruna sannan ka ce kitaban bai halitta ka ce li kitaban ishiruna ko kuma kitaban li ishiruna bai halitta dole na sai an kawo ishiruna inda sannan za a kawo kitaban haka nan li shibron arba bai halitta ka ce li ardan shibron li kafizun burran bai halitta ka ce li burran kafizun shine ma'ana wa amila tamyiz kasin sannan yace mutlaqan sake babu kaidi wato kowane kala na ya kasance ko suna na ko fi'ili na jami'i na ko mutasarrifi na duka dai yace amma hawa la'ilu fi'ili zut tasrifi ma'abuci sarrafa wanda ke juyawa kenan banda irin su ni'ima kaga ni'ima bai juyawa kana ta ni'imar rajulu ni'imar ni'imar rajulu zaidan ko ni'imar ni'imar zaidan ni'imar zaidun rajula ni'imar zaidun rajula to rajula din ta mizi na to bai halatta kace ni'ima rajulan zaidun ba za ka gabata sai saboda shi jami'i na to shi ne zuwa tasrifi shi kan to zika an rigaye shi nazaran amma kaɗan na in fi'ili na wanda ka sarrafuwa ba irin ni'ima ba da sulaisa to wannan ya halarta a gabatar sai amma ko shi nasaran kaɗan na ba da yawa ba kamar irin a nassan ta ibo binailil muna wada ilma nuni yana bi jihara a nassan ta gai fara da nassan sannan yake ta ibo wai ata ibo nassan ce asalin tartibin ata ibo nassan e yanzu zaka ji daɗin rayuwarka binailil muna da cimma burinka wada ilma nuni alhali mai kiran mutuwa yana bi shina kira jiharan kalala shina bayyanar da kira to wannan wato nan bai kaddamar su wannan ya halalta amma haƙalila irin wa ma da nafsan bil firaqi tadibu aga wa ma da nafsan bil firaqi tadibu aka hajiru laila ke aga wa ma da nafsan nafsan din nan an gabatar shi akan tadibu saboda min kaɗi musulmina muka sani wannan ya halalta amma nasara kaɗan na yi irin su alkisa'i da almubarri da almazini sun halaltar da haka nan to wannan shine ƙarshen babi akan sanyi sannan zai ci gaba da bayani akan furukul jar wannan shine ƙarshen wato abubuwan da ke nasba ga ainihin sunaye masu ba su asma'i yanzu zai ci gaba da bayani akan hurufin jar ya shigo cikin hurufin jar to alhamdulillah za mu tsaya nan shekara ta ɗari uku da sittin da uku سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك